الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدم جل العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب الرسول إيه رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادعي لنا بهذا المحضر ولتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyar ga watan jimada akhir ko sha biyar ko sha shida dai hijirar sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam na alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da 29 ga watan januwari 2021 za mu tashi daga inda muka tsaya cikin katima na kashfar ilba an faratil khatimi abil abbas wa amma ismu kashe ko? wa amma ismu fa ilmin tasawuf ya ce amma kamar yadda muka bayani akan a haddinsa da ma'anonin tasawufi muka magana akan wadi'insa wasu kan wanda ya assasa wannan ilimi to sauran kuma sunan ya ce wa amma ismu amma sunan sufanci waktalafu fishtiƙaƙi an samu an samu saɓani ta cewa shi sunan tasawuf dinnan ko sufiya dinnan wai daga wata kalma ta aro ka san shi a ilimi kowane irin kalma ana iya sanin menene asalinta akwai kalmar da zaka je ka tarar ma ainihinta ta turawa ce ta je ta dawo zuwa larabawa laraba suka areta wata kalmar ma tana iya zuwa bayan areta ta kuma koma can haka a yi ta dawuri a wannan idan ka koma kan ilimin kalmomi kenan epistemology nasu to saboda haka ana an samu sabani game da ainihin hakikanin kalmar tasawufi dinnan ko sufiya daga ina ta zo kamar yadda ya zo a cikin iqazul himami wa marju'a ila khamsin Sheikh Zaruk ya ce gabaki ɗaya kalmomin nan na sufanci suna komawa ne zuwa ga ainihin yadda aka fito da sufanci suna komawa ne zuwa ga abubuwa guda biyar awwalwa annahu min as-sufa ila annahu ma Allah kasufati al-matruha la tadbira lahu aka ce kalmar sufanci ta fito ne da kalmata kamar ka ce fata wanda take ake cire ta a samar da rigan nan da alita tasawufin da suke amfani da ita me yasa aka ce aka ta fito daga nan wajen suka ce saboda kamar ajiyayyar fata tun da aka ajiye da ba ta da wani abu in dai ba kai ka ɗauke ta ka je da ita ka kasantar da ita riga ba ba za ta iya zamantowa wani abu ba to haka su ma sufaye suke baki ɗaya rayuwarsu suna tare ne da Allah tabaraka wata'ala ba su da wani buri na kansu sai abin da Allah tabaraka wata'ala ya hukunta musu asani annabi kuma ka ce min sofatul qifa lilayniha ko lilayyinha an ce an same ta ne daga wannan fata ta bayan ƙiyar ɗan adam fatan bayan iya dan adam ko gashin nan saboda mai lilai saboda taushinta shi sufi fa sufi hayyin layyin kahiy shi sufi a koda yaushe mai laushi ne mai taushi ne cikin lamuran sa baki daya shi yasa sai aka ce aka fuska aka aka ambace ta da wannan asalis na uku kuma aka ce a'a wannan kalmar ta sufanci ta fito ne daga kalmar as-sifatu siffa صفة إذ جملتها اتصاف بالمحامد وترك الأوصاف المذمومة domin baki ɗaya sufanci abin da yasa ake tunanin cewa an fito da shi ne daga kalmar sifa ta sifa ai baki ɗaya sufanci yana magana ne akan yadda za ka siffantu da kyawawan ayyuka ka gujewa kuma munanan ayyuka ka gujewa siffantuwa da munanan ayyuka na hudu kuma aka ce a minas safa'i ai sufancin nan ya fito ne daga kalmar safa'u wata kan tsarki wasa ha hadal qaul aka ce an fi inganta wannan kalmar an fi inganta wannan maganar hatta kala abul fatih al-basti rahimahullahu fi sufi har abul fatih al-basti ya faɗa wato kan abul fatih ali bin muhammad bin al-husaini bin yusuf bin muhammad bin abdul aziz al-basti an haife shi jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 330 yayi wafati da tana 410 kusan shekara 110 malami ne na bugawa a jarida mawaki ne kuma marubuci ne na gaske yawa fati ja tana 440 to shine yake faɗa akan sufan sufi yake cewa ta kharafun nasu fi sufi wa ikhtalafu fi sufi fa ikhtalafu jalan wazannuhu mushtaqan min as-suf ولست أمنه هذا الاسم غير فتن سافا فصوفيا حتى سمي الصوفي yace mutane sun samu sabani akan kalmar sufantaka har wa'insu suka suka zata dan jahilci cewa kalmar sufantaka an daukar ta an dauko ta ne kamar daga jimimmiyar fata saboda ko da yaushe suna cikin saka wannan jubba ta su yace walastu amna hadal isma ni kuma ba zan ba da wannan suna na sufanci ba ga kowane mutum ghaira fatan sai dai saurayi wanda safa ya tsarkaka fasufiya haliyarsa baki ɗaya suka zamanto tsarkakan hali hatta su miya sufiya har aka wayi gari ana kiransu da sufi bi ma'ana wannan kalma ta safa'u ta tsarki ita malamai suka fi gazgatawa cewa kalmar sufantaka ko tasawufi ko sufi ta samo asali ne daga kalmar safa'u wata kan tsarki shi sa abul fatil ya ce ni ba zan ba da wannan sunan ba ga kowa sai ga mutumin da ya tsarkaka ya tsarkake halayyarsa saboda tsarkin halin nasa ya zamanto mutane idan sun gansa suke ta ai wannan sufi ne sufi ne kuma idan muka lura da wannan maganar shine har a wannan zaman da muke ciki wannan wannan ta'arifin yafi yawa an fi ganin mutumin da yake da tsarkin hali da kyawawan ayyuka an fi kiran shi da sufi akan mutumin da zaka je ka ganshi as agbara eh ka ganshi lalatacce mene a cikin wannan sufi ne a'a shine ta'arifin da wasu suna ganin cewa irin jimami fata ce da aka yi na abin nan ko kuma wannan gashi ko fatan nan ta bayan iya da sauransu ana fahimta qultu shaw ibrahim radiyallahu anhu yace ni kuma nace wa hadha alwaju huwa ahjahu alwujuhi indi yace wannan fuska ta cewa kalmar sufanci ya fito ne daga safa'u shine mafi rinjayen magana ni a gurina wallahu a'lam alhamis na biyar wani suna ganin cewa kalma ta sufi annahu manqulun min sifat min sifat almasjid an-nabawi alladhi kana manzilan li ahli suffa sifat almasjid an-nabawi alladhi kana manzilan li ahli suffa ana ganin cewa wannan kalma ta sufanci ko sufi an fito da ita ne daga wannan baranda ta masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan farfajiyar nan ne ahlus suffa suke zama akwai wasu sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sun kai kusan mutum 300 su sai na Abu Hurairah nan suna ciki su Ubad bin Samit suna ciki da sauran manya-manyan dai wani sabai ba su da aikin yi suna zaune ne ko da yaushe a a watakan ainihin wannan gurin da ake ce mishi sufa har ake kiransu da ahli sufa mutane da suke zama a sufa iya abin da manzo Allah ya ci a gidansa ya dan rage aka samu wani abu sai nan sai a zo a basu su zo su samu su ci ba sa talakawa ne sai na anazu malaji suna cikin su to shine ake ganin cewa da anna sufi sufiya tubba'un lahum fi ma azbata Allah lahum min al-wasf haythu qal ana ganin shi sufi mabiyi ne ga wa'annan ahli sufa daga abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta su ya tabbatar da sufofin su a cikin alqur'ani inda Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙurƙurcewa kanka ka ringa zama tare da waɗannan waɗanda suke ambatan Allah da safiya da yammaci wanda ba abin da suke nema sai zatin Allah tabaraka ta'ala malamai suka ce baki ɗaya wannan ayar ta sauka ne ga ahli sufa ɗin nan wanda suke zama a farfajiyar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da abubuwan da suke yi sai ambatan Allah ba su zuwa kasuwa ba su zuwa komai shi yasa da yawa yawan su an samu mahaddata alkur'ani an samu mahaddata hadisan manzon Allah da yawa yawan su wanda ba su da abin da suke an ce sayyidina Abubakar ne Siddiq radiyallahu anhu yana zuwa yana gaya wa sayyidina Abu Huraira mu ma za mu tafi mu je mu yi kwadago ko kuma ku tsaya ku je mana abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan mun zo ku sanar da mu to su ne ahli sufa to ana ganin sufi yana daga cikin irin waɗannan ahli sufa tan da aikin sufi ko da yaushe zama yake wajen bautar Allah kai lazumin safanka ko kai lazumin yammanka lokacin da kai lazumin safe da kai lazumin yamma ba abin da kake nema a lazumin safe Allah tabaraka wa ta'ala yarda sa kake nema lazumin yamma yarda sa har wani sufaye daga cikin ahli dariƙar tijaya suke cewa abun rago ne abun kunya ne a ga wai mutum dan dariƙar shehu Ahmad Tijjani yayi lazumin safe ya gama yana roƙon Allah wani abin duniya yayi lazumin yamma ya gama yana roƙon abin duniya ko wazifa ko zikin juma'a waɗannan ta abudi ake so kai tun zatinka dan zatin Allah tabaraka wa ta'ala baka je a farkon niyyar ka ba Allahumma inni nawaita an ataqarraba ilayka nema kake ka kusanta da Allah dan kusanci ake lazumi safa da yamma da wazifa da zikin juma idan wani abu kake nema na tausasa duniya ga siya da tsifi ya wahabu ya razaqu ya ya halimu da sauransu ka rike su ga salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan kai saboda Allah kaga wannan kana kamanceceniya da waɗannan da Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta su wasu dirna saka ma alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajh wannan kenan shaw ibn radiyallahu anhu yace wa huwa al asl allazi yarja'u ilayhi kull kullu qawlin fi yace wannan shine asali da dukkan wani magana na sufanci ko fitar da sufanci yake koma izuwa gare shi kamar yadda kalawar Sheikh Zarruq rahimahullah kamar yadda Sheikh Zarruq ya faɗa wa amma istimdadu to amma wajen da sufanci yake karbo madadin sa kowane ilimi da ka sani kowane ilimi da ka sani yana daga abin da yake zara yanzu misali dan kace ilimin fiqh daga ina ilimin fiqh yake ciratar abubuwansa daga alkur'ani hadisi ijma'i kiyasi ko haka ne ko ba haka ba ko to shi kuma sufanci ilimin sufanci daga ina yake yake zuko ilman nasa shi sufanci daga ina yake fito da ilman nasa sai ce fa huwa mustamiddun min alkitabi was sunnati wa ilhamati salihina wa futuhatil arifina sufancin nan yana karban yana karban ilmin sa ne daga alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wa'insu ilhamomi da Allah yake yi wa salihan bayinsa Allah yana da wa'insu bayi wanda yake kimsa musu wani irin ilimi a zuciyarsu ba tare da sai sun je sun bude littafi ba ba tare da sai sun je wajen wani malami ya karantar da su ba a'a kamar yadda Allah ya tabbatar da wannan a cikin alkur'ani fa wajada abdan min ibadina آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما النبي موسى عليه السلام دا دا دا دا دا يا هيك سنة ما أبو كنت في الناس يشع بن متى suka haɗu da bawa daga cikin bayin Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah ya ce wa'allamnahu mun ba shi rahama daga wajen kuma wa'allamnahu min ladunna muka ilmantar da shi muka sanar da shi wani ilimi daga wajenmu daga wajenmu kaga kenan wannan aya tana tabbatar maka akwai ilhama ko sai dai su sufai suka ce ilhamar tana kasuwa ne kashi kashi akwai ilhama da take zuwa daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala akwai ilhama da take zuwa daga wajen mala'ika ta al-islam akwai ilhama da take zuwa kuma daga wajen shidan nafsu kenan ilhamatun nafs Allah ya shawarci ilhama na Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai sanar da kai kimsa maka wani ilimi wanda wannan ilimin idan ka bude shi kakan iya samu mashi bigira a cikin alkur'ani da hadisi an fahimta ilhama wanda take zuwa maka ilhama malaki shine zaka ji a a a yanzu ba almadi bane misali yake bara kawai sai ka ji kana ganin cewa ya kamata a ce in ba almajirin nan ko kan bashi kana ta tunani in bashi ko kan bashi bashi ko kan bashi sai ka tanci ya kamata in bashi domin idan na bashi Allah zai rubanya mu da yawa sai in bashi wannan da kaji kana yin taraddudi a cikin aikin alkhairi ilhama ce malakiya an fahimta amma idan ilhama ce ilahiya daga lokacin da almajirin ya zo Allah yana so ka bayar koi kahariya ce ta zatin Allah ta saka ka kuma ka bayar an fahimta ilhama kuma ta shaidan shine zai ta saka ka kana ta ganin kanka a cikin ayyuka kana ganin kai ka iza ka ina da tsayuwar dare ka ina da hakuri ka ina da kyauta kai kaza kaza ai to yau dai kai a ji a sheki aya ba komai ai komai ba komai ba Allah ya kiyaye an fahimta to wannan ilhamatu salihin ilhama ta salihan bayin Allah yana daga cikin abin da sufanci yake fitar da ilimin sa daga cikin sa an fahimta kaga kaga sufi ya zauna yayi shiru wani ilhama ya zauna yayi shiru wani ilhama ya ya karsu gare sa ya gano wayansu ilmai da yawa wanda ba a wani su a cikin littafi ba an fahimta wa futuhatul arifin da kuma futuhatul arifin abubuwan da Allah yake budewa arifai hijabi su san zatin Allah tabaraka wa ta'ala su ƙara fahimtar zatin Allah da asma'un Allah da sifatu na Allah tabaraka wa ta'ala wa qad adkhalu fi ashiya'un min ilmi al-fiqh lamassul hajat ilayhi fi ilmi at-tasawuf bayan wa'annan abubuwan hakika sufaye sun shigar da wa'insu abubuwa daga ilimin fikiwa a cikin ilimin sufanci saboda saboda bukatuwar bukatuwar wannan ilman na fikiwa a cikin sufanci an gane harraraha al-ghazali fil ihya'i hakika imam ghazali ya harrare wa'annan abubuwa da da da aka shigar da su na daga ilimin fikihu a cikin littafinsa iyawu ulumuddini wata kan abu hamid muhammad bin muhammad bin muhammad bin ahmad al-ghazali a dusi annai saburi an haife shi hijirar manzala sallallahu tana hijira tana 450 ya wafati hijira tana 505 hakika mutum ne wanda ya shiga ya tumbatsa a ilimi ko da yake imamu ya ya wadata da sanin wane ne shi abin nan imam abu hamid al-ghazali domin shine wanda mutanen suka kiransa da hujjatul islam hujja ne na musulunci baki daya shi duk wani ilimi sai ya kai karshen sa da zai shiga ilimi na falsafa philosophy sai da ya shiga yi ilmantu da su sannan ya zo ya ya harara ya ce wannan shine su abin nan falsafa ta musulunci wannan ita ce falsafa da ba ta musulunci ba sannan da ya tashi ya shiga shi ma sufancin ya shiga ya tumbatsa ya sai da ya ringa shiga halwoyi wata shida wata bakwai shekara guda yana shiga wajen malaman sufa yana daukan ilmul azwaki daga wajensu saboda haka da ya kai kololuwa a wata halwa da ya fita sai yake cewa ni an yaye min wani irin hijabi a cikin wannan halwar tawa da na shiga na ga wa'insu abubuwa waɗanda ba zan ma iya kidaye su ba saboda yawansu ya ce iya gwargwadon abin da zan iya ambata daga mutanen nan su faye don mutane su amfana da su kan tafi ga su koma ga Allah ba kusan ko su wane ne ba shine cewa ni na sani ilimi yaqinan sani na yaqini cewa sufayen nan su ne waɗanda suke kan hanya madaidaiciya da za ta sadar da mutum zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan su tarihinsu da ta'adodinsu mafi idan kana neman mafi kyawun tarihi mafi kyawun halayya to ka je ka nemi halayya irin ta sufai sannan hanyar su ita ce aswabul duriki mafi datan hanya da za ta sadar da mutum zuwa ga Allah sannan halayyar su ita ce mafi tsarkin halayya da bawa zai ado da ita ya haɗu da Allah saliman ganiman inji imam anji Abu Amir Ghazali a littafin shi nake ji al-Minqidh min al to ya faɗa cikin wani littafin nashi iya ulumuddin ya kawo littafi guda uku kitabul ibadat wa kitabul adat wa kitabul muhlaqat wa kitabul munjiyat eh a cikin wani littafin ya fuffutar da abubuwan da sufanci ya kunsa na daga cikin ilimin ilimin da abubuwa da aka fitar daga ilimin fiqh aka saka su a cikin ilimin sufanci kuma wannan abin da zai ƙara gaya maka yanzu ka je ka ɗauka ɗan ashir dukkan muna ai babu wanda bai kansa ɗan ashir ba ko ba haka ba za ka ga shi ɗan ashir baki ɗaya ƙarshen littafin bayanin da yake maka kuma sufanci yake maka bayani shi sa zai zama to sufayen da ƙarshen rayuwarsu a kan afuwa ƙarshen littafansu yawanci suna kawo insa abubuwa da suka shafi abin da yake na ilimin sufanci ya za ka tsarkake zuciyarka daga riya da hasada da ƙarya da munafunci da giba da sauransu ya za ka tsaya tsayin daka wajen bautawa Allah tabaraka wa ta'ala ya za ka yi da kaddara ya za ka tsaya wajen wajen soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kenan wa amma hukumar shari'a fihi amma hukuncin hukuncin shari'a a wajen ilimin ilimin sufanci a ce to menene hukuncin ɗabi'antuwa da ilimin sufanci ko halayya na sufaye imam al-ghazali din yake cewa inna fardu aini shi a wajensa ilimin sufanci farilla ce ta ainihi farilla dole ce ga kowa sai ya nemi ilimin sufanci dole kowa sai ya nemi ilimi na sufanci ya ɗabi'antu da sufanci hujjarsa ko shine idin la yakhlu ahadun min aibin aw maradin illa al-anbiya alaihi salam domin babu wani mutum wanda zai wofinta daga barin aibi a kan kansa ko wani cuta na daga cutar zuciya sai annabawa idan ba a same ka da hasara ba a same ka da munafunci in ba a same ka da munafunci ba a same ka da ƙarya in ba a same ka da ƙarya ba a same ka da giba in duk ba a same ka da wannan ba kalla ka aka samun ka da yin aiki na riya idan duk ba a same ka ba kalla a kasa samun ka wani lokaci zuciyarka ta waɗar da kai wajen shubhat to in dai har tabbas babu wanda ya wofinta daga aibu babu wanda ya wofinta daga daga cutar zuciya to wajibi ne je ya nemi ilimin sufanci yayi halayya irin na sufaye dan ya samu ya sadu Allah lafiya lau annabawa ne kai ma asumai an fahimta imamu shazili yana faɗa imamu shazili Allah ga mai karatu muke nan imamu shazili yana faɗa wato kan abul hasan ali bin abdullahi bin abdul jabbar ash-shazili al-maghribi wato shegin ɗariƙar shaziliya babban shehi ne daga cikin shehin ɗariƙar shaziliya an ce sai da ya kimsa ilimi na haƙiƙa muhammadiyya sai da ya kimsa saba'in da biyar a cikin kaso ɗari sai da ya kimsa saba'in da biyar kaso ɗari wani ƙaunin kuma aka ce a'a kashi ɗari ne talatin da uku talatin da uku shi ya hau kan talatin da uku a sidar da ƙadar jeli shi ne ya hau kan saba'in da biyar ɗin an haife shi jiran mazala sallallahu alaihi wasallam tana ɗari biyar da saba'in da ɗaya ya wafati jiya tana ɗari shida da hamsin da biyar mutum ne ma'abocin karama na gasken gaske wata rana ya taho tare da tararkan mutane za a tafi aikin hajji da za a je aikin hajjin nan akan hanyar su na tafiya aikin hajji da shi mutanen sau da shi ba mutanen da yake a ƙasar misra ba wani yadda aka da shi ba to a aikin hajji nan da za a tafi dare ya tsaga sai suka biyo ta daji inda yan fashi suke yan fashin nan sai suka yi kansu yan bai suka ce wallahi idan suka to kawai sai su ga kafin su karaso wajen da mutanen aikin hajji suke sai su ga ko an yi wani irin gini na katanga mai tsayin da baka iya ganin karshen sa idan sun tafi sai su ga kuma ginin nan babu shi idan sun dawo har safiya suka ce to labudda su mun zo mun tarar cewa lalle akwai wani babban bawan Allah cikin wayannan mutanen suna zuwa duba da suka yi suka ga wani wani irin kashafi kuma ba kasa ruwan Allah suka dube shi suka ga cewa imamu gazali ne yana zuwa kai abuwa imamu shazili abul hasan shazili ya ce musu ya musu wazi ku ba Allah ku bi tsoron Allah ku ba lamarin manzo Allah kaza kaza kaza inda zai baka mamaki a nan wajen suka tuba suka bi imamu shazili aka je aikin haji aka dawo suka kasance ɗaya daga cikin kattafaran malaman zamanin su وإذا سخر الإله أناسا بسعيد فإنهم سعداء وخارجي إمام حسن أبو الحسن الشاذلي kenan to shine wanda yake faɗa game da hukuncin shari'a na sufanci yace mallam yataghallal yataghalghal fi ilmina hadha mata sirran ala al-kaba'ir wa huwa la yash'ar wa huwa la yash'ar ya ce duk mutumin da bai kutsa cikin wannan ilimin namu na sufanci ba ya gano cututtukan zuciya da abubuwan da za su warkar da wannan zu- eh, cututtukan na zuciya to wallahi zai mutu yana mai aikata manya-manyan laifuka bai ma san yana aikatawa ba wa amma tasawwuru masail amma eh, ma- mas'alolin da sufanci yake tattaunawa akai mas'alar da sufanci yake yin magana akai ko mun san cewa ilimin fiqh yana magana ne akan fiqhul ibadat wa fiqhul mai mu'amalat fiqh na ibada tun daga kan tsarki da wani ruwa zaka yi tsarki kan sallah kan azumi kan zakka kan eh, a gaban gado ka zo kan eh, kasuwanci aure saki da sauransu wannan duka ilimin fiƙiu yana ta'allake da wannan abin ne idan ka ɗauki ilimin lugga yana maka magana yadda za ka iya gano sarfu da za ka yadda za ka fahimci li'irabi yadda za ka zo ka fahimci arudi yadda za ka zo ka fahimci ilimin bayan da sauransu wannan akan abin da ilimin yake magana kan tagari a kai ilimin fara'id yana maka magana ne kan tagari yadda za ka iya rabon gado da sauransu to shi kuma ilimin sufanci akan wa'insu mas'aloli yake magana a kai so sai ce fahiya ma'arifatu islahat islahatihi wal kalimat allati tadawalat bainal qaumi yace ilmin sufanci yana mag- yana magana ne akan wa'insu islahohi wa'insu jagons waɗanda su sufayen suke magana akai ta yadda zaka iya fahimtar wa'insu ma'anar kalmomin da sufanci suke magana akai zaka iya idan aka ce alqaum alqaum ana magana ne akan rundunar jama'a kawai ko amma shi idan sufi ya ce maka alƙawmu yana maka magana akan gaggagaggan waliyan sufaye misali ka fahimce ni kamar irin magana ka- kal ikhlasi kamar ikhlasi wa sirki da gaskiyar nufi zuwa ga Allah wa tawakkuli da tawakkali wa zuhudu da wa zuri da gudun duniya wal wara'i da tsantsaini war rida da yarda da hukuncin Allah wa taslimu da sallama wa Allah lamari wal mahabbati da tsantsar soyayyar Allah da manzon Allah wal fana'i me ake me suke nufi idan suka ce fana'i karewa wal baqa'i me suke nufi dan me suke nufi dan suka ce baqa'i shin ko idan aka ce fana'i karewa ne karar da komai da komai komai ya mutu kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram din ne ko kuma a suna su fana'in daban yake idan suka ce baqa'i suna nufin tashin komai da komai da tsayuwarsa ko kuma suna su baqa'in daban yake to duk wa'annan abubuwan zamu zo bayani akan su zamu sani kuma a karatun na sufanci da muke yi ina ji mun yi bayani akan fana'i da baqa'i ko to kaga ba san fasa shi ba wakar zati kuma suna magana ne akan zati wasifati da siffa wal qudra da qudrar Allah wal hikmati da hikma wa rawhaniyati da rawo- da ruhi na dan adam wal bashariyati idan suka ce bashariya kai zaka tani mutum bashar ko su idan suka ce bashariya irin aiki na ashiya kawai a bashariya kaga mutum idan idan mutum yayi wani abin saka shi ba komai bashariya tana taba wannan mutum ko idan yana jin kansa bashariya ce take taba shi amma idan aka gan shi cewa mutum ne mai tsantsaya a wannan rawhaniyarsa tana da ƙarfi an fahimta wa kama arifata haƙiƙatul hali kamar sanin haƙiƙanin hali halin ɗan adam hmm? ku sociologist za ku fahim- za- za ku ƙara samun ilimi akan wannan Hmm. Wa- wa- walwari za ka gane yadda mutum wanda egonsa yake yawan jansa ga wanda yake san- yana sangin ne kuma ya kuke cin shi da sauransu to su ma haka za ka gane cewa eh, ga wanda nafsu tana ta'azzara shi ga wanda kalbu ce take amfani tare da shi ga wanda ruhu ne ako ga kuma wannan kololuwa da sirri yake ba yake rayuwa Mm? wannan walwari da kuma suna magana ne akan alwaridatu abubuwan da suke saukowa na ilhama gaba- daga wajen Allah ya zuwa ga bayi wal maqam da kuma maqami tun daga kan maqamu bawa mumini salihi wa- har ya kai kan matsayin sulaha'u ya kai kan matsayin nuqaba'u ya kai kan matsayin nujaba'u ya kai kan matsayin budala'u ya kai kan matsayin autadu ya kai kan matsayin afradu ya kai matsayin akadawu ya kai kan matsayin agawas ya kai kan matsayin siddiqi siddiqiya duka wa'annan wa ghairu zalika da wani sauransu wa amma fadilatu amma falalar a a a a a me yake suna falalar ilimin nan kowane ilimi za a ga cewa ana ce maka ilimi kamar na fiƙiu yana daga cikin falalar ilimin fiƙiu shine ilimin da ba yadda za a yi ka bauta wa Allah ka san tsarki in ba tare da ilimin fiƙiu ba haka ne to yaya falalar shi kuma ilimin abin da yake sufanci sai ya ce faƙad taƙaddama anna maudi'u azzatul aliyyati wa hiya abdul alal itlaqi to ai ya riga ya gabata cewa mun ce yana daga cikin mas'alar da sufanci yake tattaunawa sanin zatin aliyya sanin zatin Allah tabaraka wataala shi ku tan dai an ce maka sanin zati ne na Allah tabaraka wataala to ai kuma ka samu zatin Allah akwai abin da ya fi shi to kenan ku lalle ilimin sufancin nan ba za ka samu wani ilimi da ya fi shi ba fal ilmin lazi ya ta'allaqu biya afdalu alal itlaqi domin ilimin da aka ce ya rataye da sanin Allah tabaraka wataala to ko yafi wani yafi wani ilimi wanda ba shi din ba izuwa dalin bi awwalihi ala khashyatillahi ta'ala domin daga farko farkon ilimin sufanci yana nuni ne a yadda mutum zai ji tsoron Allah tabaraka wataala wa bi wasati wa bi wasati ala mu'amalati tsake tsake ilimin sufanci yana maka bayani akan yadda bawa zai mu'amala da ubangiji wa bi akhirihi ala ma'arifatihi wa linkida'u ilayhi sannan a ƙarshen ilimin abin da yake so ya kai ka shine yadda zaka san Allah tabaraka wata'ala yadda zaka yanke duk wata alaka ta abun ababan halitta zuwa ga alakarka da Allah tabaraka wata'ala wali zalika qal junayd mun faɗi wani junayd ai imam junayd yana cewa law na'lam anna tahta adimas sama'i ko anna tahta adimis sama'i ashrafu min hadha al-ilm alladhi natakallamu fihi ma ashabina la sa'aitu ilayhi yace wallahi da za mu san cewa a ƙarƙashin wannan rufin na sama akwai wani ilimi mafi tsarki da ɗaukaka fiye da wannan ilimin da muke magana a kansa da mu da sabonmu wallahi sai mun tafi mun je mun nemo shi mun aje kuma wannan ɗin wa qala shaykhul muqlina wajen ko a gyara as-saqli as-saqli shehu saqli shehu saqli radiyallahu anhu yana faɗa yana cewa yana faɗa cikin littafinsa anwarul qulubi fil ilmi al mawhubi yace wa kullu man saddaqa bi hadha al ilmi fa huwa min al khassa duk mutumin da kaga cewa yana gaggata wannan ilimin na sufanci to wallahi yana daga cikin kebantattun bayan Allah wanda Allah yana damuwa da lamarin su yana suna da wata ina Allah mun gode maka wa kullu man fahamahu fa huwa min khassatil khassa ya ce duk mutumin da ya fahimci wannan ilimi na sufanci to ka san fa tabbas wannan yana cikin keɓantattun keɓantattun bayan Allah wa kullu man abbara an wa takallama fi fa huwa najmul ladzi la yudraku amma idan ka samu mutumin da yake iya bayani akan sufanci yana magana akan ilimin sufanci to wannan wani irin tauraro ne irin surayyan nan da baya a iya riskarsa wal bahru allazi la yuzafu wani irin kogi ne wanda duk iban da za a yi baya sa ya kare wa qala akhar a wani waje yake cewa idza ra'aita man fataha lahu fi tasdiq bi hadha tariq fabashirhu duk mutumin da kaga Allah ya mai fatai yana gazgata ilimin sufanci da sufaye to kai mai bishara cewa Allah yana damuwa da shi wa idza ra'aita man fataha lahu fil fahmi faghtabidu idan ka samu kuma mutumin da ya fahimci sufancin nan malam ka rike shi ka kaunace shi ka ringa kwaɗayin zama da shi wai za ra'aita man fataha lahu fi nudqi fi fa'azzimu idan ka samu mutumin da kuma ya kai matsayin da zai iya bayani akan ilmin sufanci ka ringa girmama wannan domin girmama wanda su masu girma a wajen Allah kai ma za ka samu wannan girman ne wai za ra'aita muntaqidan alayhi fakir fakir fakir minhu firarakan min al-asadi wa hajruhu idan ka samu mutum da kuma yana intikadi ne yana inkari ne da ilimin sufanci da sufayen kansu ka guje wannan kamar yadda za ka gujewa zaki a dokar daji ka kaurace masa domin shi inkari in ji shawai bayan radiyallahu anhu yace sanmu ne yana kashe mai shi ne kuma idan ka zauna da shi da ma'abocinsa za ka iya ɗanɗana Allah ke yi mutane da yawa nawa ne wanda ya gan su ilimai sufaye ne sun tashi daga gidan sufaye amma saboda zamantakewarsu da waɗanda suke masu inkari da sufanci su haye gari suna inkari Allah ya kiyaye mu ga dai shi tun sanar muka fara littafin nan zuwa yanzu ba inda muka ji wani abin da ya saba wa shari'a ko mun ji to amma ake da tusa a to wa ma min ilmin illa wa qad yaqa'u al-istighna wa anhu fi waqtin ma illa ilmu tasawuf fala yastaghna anhu fala yastaghna anhu ahadun fi waqtin min al-awqat babu wani ilimi face zaka samu wani lokacin da akan iya wadatuwa da shi a wani lokacin akwai ilimin da aka ga cewa yanzu ba mu buƙatar ilimi kaza amma banda ilimin sufanci a kowane lokaci a kowane zamani a kowane yanayi kana buƙatuwar abin da zai ƙara kusanta ka ga Allah in dai ko da yaushe kana buƙatuwar abin da zai kusanta ka ga Allah in dai ko da yaushe kana buƙatuwar abin da zai ƙara maka soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da samun muƙami a fadar annabi to ai kuwa dole ko da yaushe kana buƙatuwa ga ilimin sufancin in baka tsakake zuciyarka ba baka duk sallar da zaka idan zuciyarka da datti ne ba abin da Allah zai da sallarka duk azumin ka idan kana da nifaka da hasada da abin nan ba abin da zai dazu dazu ne yake faɗa cikin a cikin a cikin khutba cewa ga mace nan an zo wajen manzo Allah an gaya mata kan an gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana sallah tana azumi tana kaza tana kaza amma tana cutar da makocinta annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la khaira fiha hiya fi nari ba ta da wani alkhairi tana cikin wuta tana cikin wuta to ai shi sufanci yana koya maka yadda zaka mu'amala da Allah kai mu'amala da bayan Allah na sha ga mana shehu Ibrahim ya ce inda zaka kyautata wa halitta baki ɗaya ka saba ka za gidanka ma kanka kiyansa a cikin sufai to ina kuma ga makoci ashe kyautata wa makoci yana daga cikin abin da zai koya abin da za ka koya a cikin ilimin me sufanci karatun ya fita madalla wa amma nisbatu min al-ilmi yace amma danganan ilimin sufanci a ilim a cikin ilmai a ce maka wannan ilimin shi kuma yake a cikin ilmai shi ilimin sufanci yace fa huwa kulliyun laha wa shartun fiya shi ilimin sufanci a cikin kowane ilimi kungurungun ne shi baki ɗaya ne shi kuma sharadi ne a kowane irin ilimi dole sai ka saka ilimin sufanci a wannan ilimin in ba ka ba in dai baka saka ilimin sufanci a cikin wani ilimin ba to zaka koyi wannan ilimin amma da riya za ka koyi shi izla ilma wala amala illa bi sirki tawajjuhi lillahi ta'ala domin babu wani ilimi babu wani aiki wanda Allah zai karba in dai baka yi shi dan Allah ba to in dai ku kana so kai abu dan Allah ka koyi ilimi dan Allah ka sanar da ilimin nan dan Allah to dole ne sai ka san mai sai ka san ilimin sufanci fal ikhlasu shartun fil jami'i ikhlasi sharadi ne a cikin aiki da da ilimi magana ka da aikin ka ya zama to ka ringa yin shi da ikhlasi yadda lokacin da kake magana ka yi shi dan Allah a lokacin da kake mu'amala da mutane ka yi su dan Allah ka a ce a a a malam sadiq ai mutum ne wanda yake da kyakkyawar mu'amala a a ka yi shi kawai dan Allah kai gani in ma sun zage ka kai ba ruwanka to wane ne me zai koya maka irin wannan ikhlasin sufanci dai hadha bi itibar as-sihhat ash-shar'iyya wal jazaa'u was-sawab wannan tare da izina da gaskiyar da shari'a da ruko da shari'a da sanin lada da Allah tabaraka wa ta'ala zai ba wa mutum idan ya aikin kyakkyawa da sanin zunubi da Allah zai ba wa mutum idan ya aikin mummuna wa amma bi itibarul wujudil khariji amma idan muka yi duba zuwa ga samuwa abubuwan da suke daga waje a bayyane na zahiri fal ulumu tujad fil kharij biduni tasawuf zaka iya samun ilimi a zahiri haka ba tare da sufanci ba ba akwai mata na masu ilimi da yawa ba masu faye ba lakin na naƙisatu au sakidatun sai dai ilimin zai kasance tauyayye ne shi mai da kashe watsuwa ma ilimin zai saboda me babu Allah da annabi a cikin ilimin ba a dubi Allah da annabi a cikin ilimin ba mutane da yawa nawa ne waɗanda suka zo a zamanin shehu tijjani abul abbas wanda ba su fahimta ba malamai ne su amma duniya ba ta ji su ba kamar da ta ji shehu tijjani mutane da yawa nawa ne wanda suka yi zamani da shehu ibrahim yas amma kuma ba su fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala bi sirki tawajjuhi ba kamar yadda ya fuskanta ya zama to shi Allah yasa aka fi sanin sa kaka ce ai sani ba a'a sani wani abu ne daga cikin sani yana da cikin alamar Allah ya da kai kuma soyayyar Allah domin hadisi ne kursi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah yana son bawa sai Allah ya kira Jibril ya ce ya Jibrilu ina son wani kayi shela a cikin duniyar mala'iku sai Jibril ya ce ya ku mala'ikun Allah hakika Allah tabaraka wa ta'ala yana son wani dan wani kuma ku so shi sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kimsa wa bayan Allah san shi akwai wanda aka zo ka ga irin bayan Allah nan da wani ma bai san dan me yasa yake san su ba eh qahriya ce ilahiyya mana an fahimta shi yasa imamu suyudi wannan imamu suyudi duniya ta riga ta san wane ne imamu suyudi tashi ta san wane ne imamu suyudi imamu suyudi yana cewa nisbatu tasawufi min al-ulumi ka ilmin bayani ma'an nahu yace dangantakar ilimin sufanci a cikin dukkan ilmai kamar dangantakar ilmul bayani ne tare da nahu ya'ani huwa kamalun fiya wa muhsinillah bi ma'ana yana magana ko muhsinin wa muhsinillah yana magana kan cewa ilimin sufanci a dukkan ilmai cikar ilimi ne cikar wannan ilimin shine a ce akwai sufanci a cikin wannan ilimin naka kuma cikar mai ilimi shine a ga cewa kana ado da sufantaka wa qala shaykh az-zarruq radiyallahu anhu shaykh az-zarruq yana cewa nisbatu tasawuf min ad-din nisbatu ruh min al-jasad dangantakar ilimin sufanci a cikin lamarin addini kamar dangantakar ruhi ne a jiki daga lokacin da babu ruhi a jikinka sunanka mai matacce gawa mushe to haka zalika duk inda ka kai kololuwa da daukaka a cikin ilimi idan har ba ka da kai idan har ba ka da abin nan idan har ba ka da sufanci a tattare da kai kamar gawa ne ilimin naka da annahu maqamul ihsani allazi fassarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin maqami shi sufanci maqami ne na ihsani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassarawa sayyidina jibril yace anta abudallaha ka annaka tarawu ko da yaushe ka kasance kana bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala kamar kana ganin sa kada fa mai tunani abin da ake nufi shine lokacin da zaka yi sallah ka ji ka ga Allah lokacin da zaka yi azumi lokacin da zaka yi karatun alkur'ani lokacin da zaka yi zikiri a'a ana so ne ka kai matsayin da a lokacin da kake sayar da siyayyarka a kasuwar sabon gari ko kasuwar kurmi ko kasuwar kwari ko kasuwar kofar wambai ko kasuwar dawanau ya zamanto kana ganin cewa Allah yana tare da ni Allah yana gani na ba zan yi algus ba ba zan yi ƙarya ba ba zan cutar da abokina ba da zan sai mai da kaya ba zan cutar da ɗan uwana ba wanda muke kasuwancin nan da shi ko da yaushe ina ganin na tare da Allah to kana bautawa Allah a kasuwancin ka haka zalika a lokacin da kake da mata mace ɗaya ce ko mace biyu ko sama da haka ka ringa mu'amala da su kana ganin cewa bari mu'amala da su bayan Allah ne kamar yadda nake bayan Allah amana ce ta Allah da zai tambaye ni dan haka bari musu mu'amala a lokacin da yake tare da matata Allah na gaina ba zan cutar da ita ba haka zalika ɗana haka zalika yaro na haka zalika abokanai na haka zalika makwabtana to sai ka wayi gari baki ɗaya rayuwarka tun daga fudowar alfajir har zuwa wani alfajir cikin bautar Allah kake domin lokacin da ka zo kwanciya Allah wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi zan koma zuwa zan kwanta in bacci saboda haka zan bacci ne yadda sunna ta zo da shi ka yi azkarinka da suka zo a cikin sunna kuma kana ganin cewa a ai Allah ya ce waje ala banan laila libasan waje ala nahara ma'asha saboda haka laila libasan Allah ne faɗa ka to bari in kwanta in bacci kaga kayi menene ka bauta wa Allah kana ganin tare da kai kana tare da Allah kuma kana ganin cewa wannan ruhin ka ne fa Allah zai dauke shi Allahu ya tawaffa lan fusayina mautiya wallati lam tamut fi manamiha fa yamsuku allati qada alaiha mautu wa yursalu luka ila ajli musamma saboda haka sai ka kwanta haka zalika idan ka tashi sai ka tashi kana ganin cewa fa wai Allah ne damun da wannan ruhina alhamdulillahi lazi ahyana bada ma amatana wa ilayhi nushur nan ka faɗi wannan abin sai ga cewa a wannan abin haka yake sai ka tashi idan ka tashi ka tafi zuwa zuwa ban ɗaki ka shiga da kafar hagu ka yi alwala ka fito da kafar dama sannan idan ka fito da kafar dama ka fito ka tafi masallaci bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah addu'ar fita ko ka shiga masallaci ka zo ka da dukkan wannan rayuwarka a haka take wannan shine sufanci sai ka wayi gari kai baki ɗayan ka bauta kake ga Allah gani kake kana tare da Allah sai ka kasance wannan sufin ko ta fafa sufiya hatta sumiya sufi Allah ya amin shi sa aka ce shoyi bayan radiyallahu anhu bai taɓa gujewa da littafin na Imam Nawawi al-Azkar wannan kenan izla ma'ana la husiwa zalika domin ba wani ma'ana da sufanci ba wani ma'ana da sufanci suwa zalika face cewa ka kasance kana bautawa Allah kamar kana ganin Allah iz madaruhu ala muraqabati ba'da mushahadati domin abinda sufanci yake juyi ko da yaushe shine muraqaba samun kusancin Allah tabaraka wataala ba'da mushahadati bayan ka samu kai mushahada wa imma mushahadatin ba'da muraqabatin ko kuma ka samu kai mushahada bayan muraqaba wa illa lam yakum lahu wujudun wa lam yazhar lahu mawjudun fa faham in kuma ba haka ba in ji imamu su iya ce lam yakul lahu wujudun wata wata samuwa ba ta tsayu gare shi ba wa lam yazhar lahu mawjudun kuma babu wani abin samuwa da ya bayyana gare shi fa faham ka fahimci wannan magana an fahimta to shikenan wa la'allahu arada bil muraqabati ba'da al mushahadati ar-ruju'u lil baqa'i bi shuhud al asr billahi la'alla abinda imamu suyudi yake faɗa in ji shaw barhama abinda yake nufi da muraqaba samun kusancin Allah bayan ka samu mushahada shine ka dawo kana kayi baqa'i kana ganin cewa Allah Allah Allahu rabbun wal abdu abdu an fahimta yawa wa amma fa'idatuhu amma fa'idar wannan ilimi na sufanci fatahzibul qulubi wa ma'arifata allamul ghuyubi yace sufanci yana magana ne akan tahzibul qulub tsarkake zuciya da sanin allamul gwiwa Allah masanin abin da zuciya ta kunsa auna kunu ko kuma mu ce samaratu wata kan da kayan itatuwan sufancin nan tahawatun nufusi wata kan shine tsarkin zukata wa salamatu suduri da amincin kiraza wa husnul khuluqi ma a kulli makhluqin da kyakkyawan halayya ga duka halittar Allah wallahi idan da mutum ya tsaya ya fahimci sufanci a wannan sifra ka baki daya zai gane ba abin da ya fi in dai ka rike wannan abubuwan ba abu wanda zai fi ka jin daɗi a duniya kai dai ka tsarkake zuciyarka ba ka cutar da kowa kuma kana kyakkyawan mu'amala da mutane dan Allah me ya fi daɗi da wannan ba abin da ya fi daɗi wa alam ka sani anna hadha al-ilm allazi zakarna laysa huwa qalqalatun bil lisani yace ka sani wannan ilimin da muke magana akan sa ba wai kalkala bane ba wai kakale bane fitar da sugura da kubra bane ba wai fitar da madallin bane da madal lazim al munfasil bane ba ba wai fitar da izhari da idgami da iqlabi da ikfa'i bane ba a'a wannan ilimin innama huwa azwaqun wa wujdanun wani irin zauki ne da wani irin daɗi ne yanzu ba baka shiga cikin ilimin ba amma ana gaya maka dan Allah ya kake ji a zuciyarka ya kuke ji a zuciyarku ana gaya muku wannan ilimin wani irin wujdani wani irin kononuwa da wani irin jin daɗi daga kake ji a cikin wannan zuciyar taka wala yu'khaz min al-awraq wala yu'khaz min al-awraq ba a karban wannan ilimin daga littafi duk wannan abin da ake gaya maka manual ne manual ne kamar manual ɗin da idan mutum ka gama karanta za ka shiga cikin lab ka je ka yi mai ka je ka yi shi a practical ɗinsa to shi ne kawai wannan wani manual ne wani manual ne da yake nuna maka ikaza ikaza ikaza amma abin da zaka samu a cikin ruhinka a cikin sirrinka a cikin kalbinka a cikin nafsinka sannan gabobinka za su ringa bayyana da wannan abin amma shi wannan kawai yana ga maka ikaza idan kai kaza abin ba wai zaka ga komai ilimin bane ba a shi wannan kawai manual ne kamar yadda zaka zo ka je ka siyo firji ko ka siyo wani kayan electronics ka bude wani manual a cikin ka dora abin nan irin aikin ku injiniya ko masu daura gado har da manual kuke yi ko to haka shi ma wannan littattafan ilmin sufanci yake zai yi a ce wai kawai kana zuwa kana gama karanta littafin nan da aka kawo daga China cikin wannan kwabar nan ko wannan gadar kana gama kanta shi kenan sai ga gadar da kansa yana haduwa amma sai ka bude idan ka bude kaga cewa za ka haɗa wancan da wancan da wancan sai ka haɗa ko? ko mafi to kare shi to haka littafi yake littafin ilimin sufanci yake ko ma a fitin sai sai amma shi zai ci maka haɗa can wajen haɗa nan wajen da kana nan ko da yaushe kai ne ƙarya kai ne hasada kai ne giba kai ne ruko kai ne kaza amma sufanci zai ce maka fara yin istighfari 100 salatul fati 100 la ilaha illallah 100 fara tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara fara yi kaza fara yi ka ko sai ka wayi gari a fara ce maka kana so ka ga annabi ka kai matsayin sufin da ga to shikenan wasadir wasadir nan shekha kal murabbi kaza ka shaka ubi dun rabi hankali tun kana istijari kana istijari kawai wani lokaci ka kwanta bacci sai ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nan ana nan ana ta kororo ana kana zuwa wani lokaci sai ka ga annabi ya bayyana maka sallallahu alaihi wasallam an samu fatul akbari Allah ya bamu ya bamu yace walaita yunalu a wa inna ma yukhaz min al azwaqi ana karban wannan ilimin ne daga wajen daga wajen ma'abota zauki menene me ake nufi shine zaka je ka zauna duk gashi nan mu nan da suka koma ga Allah mun gode Allah mu riske su zaka je ka zauna haka kana zaune ka ji wani irin daɗi tare da shayin ka kake zaune wani irin daɗi kada ke ji a zuciyarka wani irin jin tsoron Allah kake ji a zuciyarka kai gani fa kake yi ka kai matsayin da gani kake yi yanzu da naje na a kasuwa da naje wannan yadin da da na da na da na siye shi akan naira dubu da ɗari biyar kuma neman mutum ƙayanci dubu biyu na siye shi amma dai me za ka ƙara min akai yanzu da na zo gaban shan sayan anya na yi laifi kafa shi ya gane cewa wani abin da ko eh mana irin wannan dan dan muna dawa daga masallaci malamin zale yake gaya mun cewa lokacin da karshe karshen rayuwar Sheikh Usman Bashir yace wallahi idan ya zauna kafin magarba kawai idan ya ji wani irin soyayyar shehi tana tukunzuma a zuciyarsa ba za a yi sakan arba'in ba sai ga koyan shan ya bullo ya to har yake ganewa idan shehi ya kusan zuwa gida yadda yake ji a zuciyarsa wannan wujdan da yake ji a zuciyarsa kamar a kusantowarsa gida ne yake ƙara kusantar ruhinsa shi sa ya ce wa inna ma yukhazu min ahlil azwa'i ko daga ma'abota zauki idan ka zauna da su domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa malami na gaske mai tsoron Allah shine wanda maganganunsa da halayyarsa suke saka ka ka ji tsoron Allah kuma ka ji kana san Allah an fahimta Allah ya ba mu wale sai na lubil ƙil wal ƙal wannan ilimi ba wai ana karɓan shi bane da ƙila an faɗi kaza a cikin littafi kaza an samu wannan ya yi tatabbu'in malam kaza akan wannan mas'ala wancan ya tun a su ba nan bane ba wa inna ma yu'khadhu min khidmatir rijali wa sufat al kamal bari dai ana samun wannan ilimi ne idan kana zama da mazajen halara kuma kana abokantaceniya da ma'abota kamala wallahi ma aflaha man aflaha illa bi subat man aflaha wa billahi tawfiq yace kai barin ga karshe wallahi ba wanda ya rabauta ba wanda ya rabauta face sai da ya abokance ce niya da ma'abota rabauta kai kai minu bi hazbin wa ziyaratin fi ba'd al-mawadi yace wannan mun karɓo shi ne daga wajen shi a imamu zarruq tare da an yi hazafin wani abu an ƙara kuma wani abu a wani maudu'i to duka wannan shine sufanci wa qarsu ila shau yace to bari a je kuma kankata yace wa qarsu ila sayyidina wa maulana wa ustazana as-sayyidi abul abbas at-tijani radiyallahu anhu an haqiqati tasawuf an tambi shau tijani abul abbas radiyallahu anhu an ce daga haddinsa istimdadinsa isminsa fa'idarsa masailinsa nisbatu fil ilmi kaza kaza kaza to baki dai shau wai menene haƙiƙanin sufancin nan shau amadu shau amadu tijjan radiyallahu anhu yace to bari a dunkule maka baki dai wannan idan har ka bu wannan to ka zama sufi sai yace fa ajaba radiyallahu anhu bi qawli yace illam ka sani anna tasawufa shi sufanci baki ɗaya a dunkule huwa imtisal al-amr wa jinabin nahi fi zahir wal ba'in min hayth yarda la min hayth tarda yace shine bin umarnin Allah da gujewa hanin Allah a zahiri da baɗini ta yadda Allah yake so ba ta yadda kake so ba ƙaƙara wannan abin da shehu tijjani yake nufi shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya wale zina amini ta ƙullaha haka tukati wala ta mutum na illa wa'antu ya kuwa da kuka ba da gaskiya ga Allah ku ji tsoron Allah ƙololuwar tsoron Allah yaya tsoron Allah yake min hashir da kakka ce a'a ni dai ban kasance ga na fi iya saba da nafila don haka sanan zan taba wa Allah a ƙarya kake ba sufi bane kai ka so Allah a cikin nafila ka so Allah a cikin farilla ka so al- ka so Allah a cikin sunna ka so Allah a cikin mandubi ka so Allah a cikin mustahabi baki ɗaya duk wani abin da aka ce umarnin Allah ne kai ka ka- ka a ce kana da gefe kai dai in dai umarnin Allah ne kawai zaka yi duk wani abin da aka ce sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kai dai kawai ka yi shi kaka ce wannan ta min tauyi wannan ta dan fasa fasa ka kutsa kai to wannan shine jin tsoron Allah da bin umarnin Allah zahiri da batini ta yadda Allah yake so ba ta yadda kai kake so ba kaka zabo kanka wani abu ka ce iya wannan ne Ka- ka ji wani yana cewa ni fa wallahi idan ina cikin kuɗi na fi iya bauta Allah idan ina cikin talauci kasala nake a cikin bi- kamar yadda shoban yake faɗa a yakin manzo Allah bi bastin wa qabdi la u'amilu ghayru yace wallahi da dadi da rashin dadi ba zan tafi wajen wani manzo Allah ba to haka ake san ka da bashe da dadi da rashin dadi wallahi ina tsaye a kofar manzo Allah ba zan gushe ba Mm. to wannan kenan to yau ulsu to kaga wannan abun a dunkule shi tijani yayi maka to dole shehu yace maka bari in ga maka hanyar da zaka bi shehu tijani ya gama nan nade maka baki dai sufancin to ga fairan nan ka- ta kuma faida sai ta nuna maka ga hanyar da za ka bi ka bi irin wannan aikin shautu jami'a hankalinka a kwance ba wai ka je ka zauna kai ta Allah ka rasa ma ta ina ne hanyar ba sai yace qultu sau yace wala sabila ila haza ba yadda za ka samu hanyar da za ka samu wannan faɗin da shautu jami'a faɗawa biduni musahabati shekhi murshidin kamilin ba tare da ka je ka abokanci shehi shiryayye cikakke ba وقلب مربيا كبيرا خبيرا ناسيا كامل إرفان إماما صالحا shau ya ce kuma wannan magana da na gaya maka shi ka san idan zai magana yana buga maka hujja ne da dole ka kura ka ba ya ce hujja ta a nan kuwa ƙala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa bataghu ilayhi alwasilata ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku nemi hanya tsani da za ta sadar da ku zuwa ga Allah ya ce to wannan kenan san da an ce ka bi umarnin Allah ka guji nan Allah shine sufanci kuma shine tsoron Allah to ya ce ibtagu ilayhi wasilata ku nemi tsani zuwa ga Allah nan ku nemi tsani zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shine riƙon shayi ko ba haka ba na biyu shau ya kuma cewa wal wasa'il ila lahi kasira hanyoyi zuwa wajen Allah suna da yawa azumi zakka sallar dare nafilfili karatun qur'ani gas nan dai yace min hamu tabi'atun nabi fi aqwalihi wa af'alihi daga cikin wa'innan shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin maganganunsa da ayyukansa kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ka gaya musu idan har suna son Allah to su bi ni kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka bi ka to Allah zai so su wa fil hadisi shi kuma a cikin hadisi Allah ya ce fa iza abutu kuntu idan har na so bawa sai in kasance jinsa in kasance ganinsa in kasance tafi abin da yake tabawa in kasance abin da yake tattakawa zuwa gare shi wa zalika babul babul ma'rifati shi bayan yace wannan shine kofar ma'arifa bin Allah san Allah tabaraka wata'ala rukon sufi da zai kama kai zuwa ga wajen Allah wamina daga cikin abubuwan da suke sare mutum zuwa ga Allah musabata arifin wasilun kama kala ta'ala shine bin wanda ya sare da Allah tabaraka wata'ala masanin Allah kamar yadda Allah ya ce wata bi sabila man anaba ilayya ku bi tafarkin waɗanda suka zo gurinmu ku bi tafarkin waɗanda suka karkato da rayuwar su baki ɗaya ga wajenmu wa minha daga ciki kuma mulazamatul azkari tsayuwar daka wajen azkar qala ta'ala shau da yace Allah yace wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna waja kai shau ibrahima yace Allah ya ce ka hakurkurtar wa kanka ka kasance tare da waɗanda suke ambatan Allah nan da safiya an gama sallar asuba kowa ya je gefe a masallaci ya riko tarbinsa Allah mai nina wata ta karwai laka birodi lazimi sabahi fi tariqati tijaran ikzam bi sayyidina a'udhu billahi ta kafara haka zalika da yamma haka zalika da wazifa haka zalika zikirin juma'a Mm? wa yuriduna wajha Allah tabaraka wa ta'ala kawai suke nema idan muka tattara wani abubuwan guda uku da shi ya faɗa shine hanyar za ka yi imtisal awamiri wajnabun nawahi fi zahiri wal batini min haisu yarda la min haisu sardan da shawu tijjan ya faɗa na farko dai bin sunar manzo Allah ayin daka ka bita a cikin maganganu da ayyukansa na biyu yace san a a a yake suna musahaba arifi ka je ka samu shehi da zai baka ɗariƙar tijaniya ya ringa kiyaye ya ringa ɗaura ka akan saiti sannan na uku rukon wannan azkarin na ɗariƙar tijaniya in ka lura wani abubuwa guda uku shehu ya maka ramzin an fahimta shehu ya ce wa ma'alumin inda ahli ɗariƙati anna zikran lazi yanfa'u sahibahu huwa al-ma'khuz min al-mashayikh kamilina wannan abin sani ne ga ma'abota ɗariƙa sun san cewa ba wani zikirin da yake amfanar ma'abocinsa sai zikirin da aka karɓa daga wajen daga wajen shayinai kamilai zikirin da aka karɓa daga wajen shayinai kamilai an fahimta da sauran lokaci a yayi to shi kenan sai mu abin nan sai mu tashi asalin talqini shawai ibrahim sallallahu anhu zai gaya maka hujjarsa akan menene hujja kan asalin yadda ake lakana wa mutum ɗariƙin sufai kuma ta yaya ta totun daga wajen manzon Allah har zuwa wajen sufayen nan zai gaya mana in Allah ya da a zaman mu na gaba fatiha ma satil fati akwai tambaya Amin.